نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا تقوس قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبدا دليه دود أربعين تقوس وان دي دي دي دا 22 ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin global maram min adillatil ahkam kamar yadda muka yi alkawari cewa za mu dawo mu cike karatun da ba mu yi ba sati biyu da ya gabata irin wannan rana ko? to gashi Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko da komi ya ba mu dama cika wannan alkawari da muka yi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wannan cika alkawari da muka yi kuma Allah ya sa abin da za mu karantawa ya amfane mu duniyarmu da lahirarmu umarin ya ce bayan mun kare babu zuri walwara baban da yake bayanan gudun duniya da kuma tsantsaninta yau za mu tashi babu tarhibi min masawi al-akhlaq haka ne ko baban da yake bayanin tsoratarwa ban tsoro mai tsanani daga mugayen ɗabi'u da mugayen halaye Allah ya raba mu da su a musulunci yana fada da duk wata muguwar ɗabi'a da duk wani mugun hali musulmi bai kamata a sami ya daɗe daga cikinsu ba domin musulunci yana bada da su ne to kaga kai ma ya kamata karbi da su musulunci ya zo ne domin ya koya mana kyawawan ɗabi'u halaye na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ba bu'istu li mutammima makarim al akhlaq kadai fa Allah ya aiko ne ne domin in cika halaye masu kyawu Allah ya ce ma annabi wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana kan hali mai girma tare wannan hali mai girma shi ya kamata musulmi ya siffanta da shi ya yi ado da kwalliya da shi ka zamanto kana da ɗabi'u masu kyawu to wannan babe zai yi magana ne akan wato babu tsoro game da mugayen halaye da mugayen ɗabi'u Allah ya raba mu da su Allah ya kare mu daga ɗabi'antuwa da su عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربا حديث دغ أبو هريرة الله قال مشي يردا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله زيرا da aminci Allah su kare tabbata a gare shi yace iyyakum wal hasada ka shedin ku da yin hasada ku bar hasada fa innal hasada domin hasada ya kulul hasanati yana canye maka ayyukanka masu kyawu da kai aka baka lada yana canye ladai kama ta'kulun narul hataba kamar yanda wuta take canye itace to haka hasara ita ma take canye ladan mutum da yayi aiki mai kyawu aka bashi ashe kaga hasara muguwar dabi'a ce bai kamata musulmi ya siffanta da ita ba ko akhrajahu abu dauda malai yace abu dauda fitar da wannan hadisi wal ibn majah ibn majah ma yana da riwaya min hadisi anas daga hadisin anas nahwu irin wannan hadisin saboda haka hasada ba ta da kyau hasada a cikin alkur'ani Allah ya tsawace mu akan ta Allah ya ba mu tsoro daga ɗabi'antuwa da ita cewa ba ɗabi'an mutanen kwarai ba ce, ba ɗabi'an mutanen kirki ba ce. Haka ma banda wannan hadisi akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda suka ba mu tsoro daga ainihi ɗabi'antuwa da ainihin hasada hasada an ce ita ce farkon zunubin da aka saba ma Allah domin Allah ta'ala ya umarci iblis da yin sujada ga annaba adam sai mashi hasada yake mai sujada ya saba ma Allah sai Allah ta'ala ya kore shi daga daga rama Allah subhanahu wata'ala Allah ya la'ance sa ya nisantar da shi daga rama sakamakon wani hasada da aka yi duk wani bala'i sai biyo baya da duk wata fitina ta biyo baya da duk wani sabo da aka yi sakamakon mi sakamakon hasara ne ya samu to kaga kenan hasada ba ta da kyawu kenan sa'annan hasada ba ta kasancewa sai akan wata nema wata baiwa wata kyauta da Allah ya yi ma wani mutum da haka ne ake hasada idan Allah ta halaye ma dan uwanka kyautar wata nema to kana da halaye guda biyu game da ita ɗaya daga cikin waɗannan halaye ko dai ka nuna kyamarka ga wannan nema din ka ji haushi ka yi fatan rabuwar shi da wannan neman to irin wannan shi ake ce ma hasada na biyu kakka yi fatan rabuwa da shi da wannan neman kuma kakka ji wato kyaman ya samu wannan kyauta ko ya samu wannan baiwa muna ganewa ko kuma kana mai fatan ta tsaya gare shi ta jin daɗin abin shi sai dai kai ma kana son irin ta ko kana son wadda ma ta hita wannan ba laihi ba ne muna ganewa ko ka ga mutum da nema ka ga mutum da wata baiwa ko wata kyauta kai ma ka yi watan ka samu irinta ka yi watan samun ma wadda ta hita ka ce Allah ka sa in huwa ne babu laifi a ce tare da cewa ta wani ɗin tana nan ba tare da an taba mai kayan shi ba ba tare da kayan bakin cikin rabuwa da ita ba to wannan abu ne mai kyau ta farko haramun ce ita ake ce mahasada yawwa malamai suka ce ita wannan ta farkon gaba ɗaya ba ta da kyawu a kowane hari ba ta da kyawun muguwa ce sai dai wato ba laihi ba ne ka yi hasada a kan nema a kan kafin ko a kan mutunan banza fajiri idan allah ya kafiri nema kuma yana amfani da ita ba yadda ya kamata ba muna ganewa ko yana sayan makamai domin ya yake ku yana goyon bayan a yake ku yana nuna maku adawa da nimar da Allah ya bashi ta wannan sai ka mai hasada kai watan Allah ya raba shi da ita ko kuma fajiri musulmi ne amma lalatacci yana shashanci yana shegantaka da ainihi wannan baiwa da kyauta da Allah ta'ala ya yi mashi yana neman taimako da ita a bisa ta da fitina da bata ɗabi'un mutane da kuma ainihi ayyukan a sha da duke shi da wannan idan kaƙi shi ka jami'a abin da ke gare na jin daɗi wannan ba zai cutar da imaninka ba haka ma don kaso wannan nema ta rabu da shi baka cuci kanka ba ba abin da zai same ka domin ba hasada kake mai saboda neman ba hasada kake mai saboda yana abin da ba daidai da wannan neman ba kai waɗanka da shi saboda yana aiwatar da kyautar da Allah ya mai bayar da ya kamata ba shi ne kawai amma shi ma da zai tsaya tsayin daka akan moriyar rayuwar shi ba tare da ya yi sabon Allah ba ba tare da ya shiga haƙoƙin kowa ba ba tare da ya kawo waɗansu abubuwa waɗanda za su lalata ɗabi'un matasa ba ɗabi'un 'ya'yan mutane ba mata da maza to ka gaba ruwanka da shi amma sakamakon yana ta wasu abubuwa waɗanda suke ɓata tarbiyya yana ta hure mai yayan mutane kunnuwa suna lalacewa saboda Allah ya bashi nema wannan in ka ce Allah ya raba shi da wannan nema ba kai laifi ba bayan ka mai addu'a Allah ya shirya shi kaga abin kullun karuwa ke ce to Allah wannan wannan ba Allah ka raba shi da wannan nema domin mu huta da ainihi wannan tashin hankali da yake ciki saboda haka kenan irin haka ba laifi bane abin da yasa aka haramta hasada saboda abin da ke cikinta ne na bala'i domin hasada tana nuna mai ita yana fushi da hukuncin Allah yana fushi da kaddaran Allah yana fada da abin da Allah ya rubuto don da abin da ka gani ga mutum to Allah ya rubuta mai shi to kaga mutum da ci gaba da kyauta da baiwa da arziki da shugabanci da girma yana ta ƙara samun girma kuna aiki tare da shi kullum ƙara tura shi ake gaba wake mashi Allah ne ke mashi to in ka tsaya kana fada da wannan kana fada da Allah ne da yake aikin kaga hadarin hasada kenan fada ne da Allah kake yi kana fada da kuma hikima Allah domin wanda kaga Allah ya ba abu to shi ya dace da wannan abun ba kai ba kuma kai ma an kaya hakuri na kai na nan tai ko ba haka ba Allah yana fifita waɗansu bayi akan waɗansu saboda wata hikima ta shi saboda irin haka ba Allah ya ga ya gwada ma mutane cewa wani abokinka ne wani warinka ne wani tare kuka tashi wani dan uwanka ne amma Allah ya daga shi kai ya barka kasa wannan wata hikima ce Allah ya yaka dan ya ga ya za kai za ka yi hakuri da ikon Allah subhanahu wataala ko ba za ka yi hakuri ba ko fushi za ka yi da wannan iko na Allah subhanahu wataala to in ka yi fushi da hukuncin Allah ka kai ba musulmi bane shi yasa wani mawaki ke cewa ala kulli man kana li hasidan yace ku saurara ka ce ma duk wanda yake man hasada atadri ala man asata adab shin ko ka san wa ka muna nama ladabi wa kai ma rishin ladabi da rishin biyayya da rishin kunya asata ala Allah kawa yi rishin kunya ne ga Allah fa fifili a cikin aikin Allah subhanahu wataala li'annaka lam tarda li ma wahab domin baka yarda da abin da Allah ya bani ba kaji domin duk wanda yake hasara ka to bai yarda da cewa kai shi bai yarda Allah ya baka ba shi yana ganin kai ka ba kanka to tunda kai ka ba kanka bare ta kokarin ya raba ka da wannan abu alhali kuma duniyar nan da abin da kaga mutum tare da shi to Allah ya bashi Allah ya kiyaye. Haka dai hasada ba ta da kyawu muguwar ɗabi'a ce ya kamata ne da musulmi yake ya nisance ta ya kaurace mata ya yi nisa da ita wannan hadisi dalili ne akan haramcin hasada kuma dalili ne akan cewa hasada tana daga cikin mugayen ayyuka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta sa'annan kuma daga cikin abin da yake nuna munin ta fa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce takulul hasanati kama yakulun naru kama takulun naru alhataba hasada tana canye maka lada kamar yanda wuta ke canye itacce to ka san ka babu wani abu da zai rusa ma ya bata ma aiki gaba daya a ce baka da lada sai babban laifi to saboda haka mu guji wannan muguwar dabi'a mai yarda da kaddaran Allah subhanahu wataala mai imani da Allah subhanahu wataala Allah shine mai badawa in ka ga dan uwanka da wata nema ka roki Allah ya baka Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alu Allah min fadlihi inna Allah kana bikulli shay'in alima Allah ta'ala ce kada ku yi gurin ku yi fatan samun abinda Allah ta'ala fifita sashen ku da shi akan sashi maza suna da abin da suka aikata Allah ya ba su kaza su ma mata haka nan mabarin sauka wannan aya ummu salama ce ta ce manabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aiki Allah me yasa naga Allah yana faɗin maza mu ba ya faɗin mu ana ana taba maza kaza ana taba su kaza sai Allah ya ce wala tatamannau ya saukar da wannan aya wala tatamannau ma faddala Allahu bi ba'dakum ala ba'd in kaga mutun da abu ce dan mi kai ma ba baka ba ba dan me yake cewa ba Allah ya ce was'alullaha min fadli ko roki Allah subhanahu wataala daga baiwar shi da kyautar shi baiwa ce kyauta ce Allah ya ma mutum saboda haka in ka ga mutum da bai burge ka kace tabarakallahu masha Allah daga hannu aka ce Allah subhanahu wataala ni ma ka bani ni ma ka bani makamancin abin da ka ba wani ko Allah ka bani ma wanda ya hina wani shikenan ka bar jin haushin kowa in ka tsaya kana jin haushin shi kamar shi ne makan shi alhali kuma ba shi ne makan shi ba waye masa Allah subhanahu wataala to da haka dai asada muguwar dabi'a ce dabi'a ce mummuna wanda ya kamata da inda musulmi yake guje ta ya lisance ta ya kaurace mata Allah ya raba mu da hasada kuma ita hasada da muke gani a halitta ne ɗabi'a ce a cikin jikin mutum kowa yana da ita kowa yana da cesa wani lokaci in shaidan ya rinjaye ka sai ka ga mutum da wata ni'ima da wata baiwa ko wata kyauta kawai sai ka ji nan take haka baka ji daɗin abin ba abokinka ne kuna tare da shi kullum ɗan wara kuke raba da shi kawai sai ya gaya ma ai jiya ko kuma kawai sai ganshi da sabon mutu duk tare kuke yawo kasa ya ka samu ka ce wallahi wani magajin mu ne da ke mai ya tsawo mani shi ya koma ne sabo kawai sai ka ji nan take ba wai hasa da shi za ta yi ba kawai sai ka ji nan take baka ji daɗi ba ma'ana mi son kai da dai kai ne aka turo ma kuma nan take in kana da imani sai ka ji kayi sauri can cikin zuciyarka kayi sauri kayi maza ka ture ta barka barkawa ne barka gaskiya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka mai da alheri inda yan wada haka ta yabo shi kenan amma da farko ba wai kowa ke haka nan ba wani lokaci nake wani abu yana samun mutum kamar haka so kenan kowa yana da ita sai dai kowa yana kokarin mi mai imani ingije take da tazo sai ture ta da ya ji kamar ya yasa da dawai sai cikin zuciyar shi a uzu billahi mai shaifan rasi domin shaidan ne yake so ya gama shi da wada da Allah subhanahu wataala shi kenan ba Allah ya kiyaye mu da hasada hadisi na gaba malam yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga Abu hurairah ta Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tira da abincin Allah su kare tabbata gare shi ya ce laisa shadidu bi sura'a ba shi ne mai tsananin ƙarfi ba wanda ya iya kokowa yana kada mutane ba innama shadidu mai ƙarfi mai tsananin ƙarfi alladhi yamliku nafsahu shine wanda yake mallakar kanshi inda al-ghadab a wurin bacin rai muttafaqun alayh Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Saboda wannan hadisi yana nuna mana ƙarhi shine ƙarhin zuciya. Duk wanda ya ƙarhin zuciyar shi to yafi ƙarfin yafi ƙarfin rayuwar shi. Kuma shine mai ƙarfin da ake so ba wanda yake da ƙarfin jiki ba. Yana aikin ƙarfi. Duk wanda suka kara yana kada shi, duk wanda suka yi fada yana baya kashi ba shine ƙarfi ba. Wannan wani ƙarfi ne daban. muna ganewa ko karfin da ake so kowa ya siffanta da shi shine karfi na ma'ana shine mi murkushe zuciyarka hin karin zuciyarka da kuma kame ta daga aikata sharri duk wanda yake iya rike zuciyar shi ya hana ta sharri to shine mai karfi wurin Allah subhanahu wataala da yadda take jayayya da gabobi daga lalle sai aikata abin da ba daidai ba sai ta ɗauki bansa daga wanda ya bata mata rai to sai ka rike ta ka rike ta ka sa lizami ka rike ta tana yi tana taya kana jin ta kana jawo ta ba ba ka yarda ka ka yi abinda za ka aikata wa sakamakon ranka ya baci to wannan shi ake ce ma mi shi ake ce ma ƙarhi muna ganewa ko domin ita zuciya da kake ganinta kaman maki ya ce gare ka kamar daidai take da makiya masu yawa ga sunan gabanka sun ce fara za su yi da kai rinjayar ta kuma daga abin da take sha'awa ya yi kama da mutumin da yake da tsananin ƙarfi kuma ya gallabi ya rinjayi jama'a masu yawa ita ka ɗauke ta ita ce mi makiyarka kuma makiya ne ga sunan guda biyar sun ce sai kowa da takobin shi kai ma da takobinka ita su ne kai kuma kai ne to ƙarfinka shi ne ka hana ta mi abinda take so yayin da ka hana ta abinda take so to kamar karin jaye waɗancan jama'an makiyani masu yawa muna gane ko kuma kai ma misalin ka kamar misalin jama'a ne suna fada da jama'a mutum goma na fada da mutum goma kaga dan mutum goma sun ba mutum goma kashi ko sun kashe su ba wani abun mamaki bane saboda yawan su mi duka ɗaya ne to haka zuciya take zuciya makiyarka ce tana kiyaye da kai inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi wannan yana nuna mana cewa yaƙar zuciya shine mafi tsanani daga yakin maki domin sai gida ta koshi ake ba dashi sai ka gyara kanka sa'annan ka gyara waje duk wanda bai gyara kanshi ba ba zai gyara waje ba sai ka yaƙi zuciyarka ka cire mata duk wasu ɗabi'u kamar irin hasarar nan da aka yi magana in baka gyara zuciyarka ba ba ka yi gyara zuciyar kowa to dole sai ka yi fada sai ka yi yaƙi sai ka taushe zuciyarka daga duk wani abu da take so wanda ubangiji Allah subhanahu wataala ba ya san shi to da haka kenan bacin rai baya da kyawu kuma bacin rai shi dabi'a ne hali ne na kowa kamar yadda muka ce hasara kowa na da ita shi ma bacin rai kowa na da shi ko ba haka ba yawwa in yau ba bata ma rai ba gobe ba ta maka rai in gobe ba bata ma rai jibi za ba ta ma rai ma'ana dai watan wataran sai an bata maka rai kuma sai ka bata ran naka sai ka yi fushi abinda ake so a lokacin da ka yi fushi ka taushe zuciyarka ka danne ta ka hikarinta domin fushi yana sa ka aikata abinda za ka zo kana nadama ka zo kana jin kunya kana jin nauyin ka aikata wannan abin ko ba haka bane haka fushi yake to so ake da lokacin da ranka ya ɓaci musamman akan rayuwar duniya akan wani abu wanda ba akan addini bane to irin ka ya ɓaci to ana son ka yi mai kakkaita daga hayyacinka ko ka yi ta kai maza ka dawo muna ganewa ko to idan ka yi haka nan kai ne mai ƙarfi kai ne mutumin da ya yi ƙarfi zuce shi hadisai da yawa sun yi bayani game da maganin bacin rai idan ran kai baci me ya kamata ka yi kamar wani hadisi da manzalar sallallahu alaihi wasallam ce al-ghadabu min ash-shaytan washaitanu khuliqa minan nar fushi daga shaidan yake shi kuma shaidan halice shi daga wuta wal ma'u yutfi'un nara su kuma ruwa suna kashe wuta fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil idan dayan kuren shi ya baci to yayi wanka saboda kan mata ka taba ta ma rai ko kai sa'in saran kai bace shi ke mata ina zuwa shiga majiya ka watso ruwa shi kenan ka ji magani manzo Allah ya bada magani kai wanka kawai sai ka ji ka sauka kana yi ta zai ganka da dariya a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fal yatawadda ka doki sahani ka yaro Allah kaga madan sai ta ji tsoro dalibin ko sallah za kai ka la'anci ta cikin sallah ana fada kawai ka doki buta ka yaro Allah kaga ita ma da sai jikinta yi sanyi ta ce lahiya sai a rawar ce zan yi su don Allah na tubo wallahi ba da kara bale yin ta malami ne kuma zala ya ce bale ya tawabba maimakin wanka din akwai inda ba za ka iya wankan baye kana cikin gari ranka ya baci ka ce a miko masu hari kai mai fiya wata kawo kawo ka yaro wallahi shi kenan insha Allah dama jikinka ne ya dauki safi da me yake kashe zafi da ruwa da abu mai sanyi shi kenan ka samu biya wata mai sanyi ka yaro walla sai ka ji duk wannan bacin ran ya tafi shi kaga wannan magani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wani hadisi manzo Allah ya ce idza ghadiba ahadukum idan ran ɗayan ku ya baci fa qala sai ya ce a'udhu billahi ya ce a'udhu billahi sakana ghadabuhu fushin nashi sai ya kwanta domin shaidan ne yake zuga ka shaidan wuta ne wuta kuma da me yake kashe ta da ruwa shikenan sa'annan kuma ka ce a'udhu billahi shi shaidan shi ya tado ma wannan fushin shikenan sai fushin ya koma wata riwaya nabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ghadiba ahadukum falyaskut in ran ɗayan ku ya bace to yi shiru duk magani ne ko dai ka ce a'udhu billahi ko kai shiru in sha Allah ka gwada ka gani da lokacin da kuke sa'in sada mutum ranka ya ɓaci yana tabata mara ishi roƙi alishe ta ɗubin moge ta kakkatan kamashi za ka ji kai ka huce shi kuma ya hau ko kuma ka ce a'udhu billahi shaidan ne ya shiga tsakaninmu kuma ka san mutum in kuna rigima da shi rayuka suka ba da ka ce a'udhu billahi ni kake ce ma shaidan ko ni ne shaidan sai kara rikita abin to ba daidai ba ne kai sai ka kyale shi kai kayi aiki da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi manzo Allah ya ce idza ghadiba ahadukum falyajlis idan ran ɗayan ku ya bace yana tsaye to yayi zanni in tsaye kake zanna domin kana tsaye kai kana ta zanzana zanzanan shedan cewa yake kai mai noshi kawai mare shi kana ta zanzana to yayi zanni manzo Allah ya ce fa in zaba idan wannan fushin ya tayi anhu daga gare shi shikenan al-ghadab wa illa falyattaji in kuma kazanna kaga dai har yanzu cikin karatu zanzana maza Allah ce kwanci duk magani ne aka bamu lami na bacin rai abin da yake nuna da bacin rai dabi'a mutu kenan ba mu rabuwa da shi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ghadab min ash-shaytan fushi daga shaytan ne fa'iza waje da hu a hadukun ƙa'iman faliyajiris idan ɗayanku ya samu fushi yana tsaye to ya zanne ƙwayin waje da hu jalisan in kuma fushin ya same shi ne yana zanne a kai rigima faliyatsaje to ya kwanta wannan duk fushin da ake magana fushin da babu gaskiya ne a ciki amma fushi na gaskiya ne akwai fushi na gaskiya fushi akan Allah an taba Allah an taba addinin Allah kai fushi kaga wannan ai ba daga shedan bane shedan ba zai sa ba saboda addinin Allah ka dan ba ya san haka nan ba ya san a bata addinin Allah kai kuma ranka ya baci to akwai irin wannan fushin wannan na addini ne shi yasa Imam al-Bukhari cikin sahih al-Bukhari yayi babu ma yajuzu al-ghadab wa shiddatu li amri Allah baban da yake bayanin abin da ya halitta na fushi da bacin rai saboda sha'anin Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ayu annabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim waghluz alaihim ka nuna bacin ranka akan su ka kausasa musu magana wa aka ce ma ayi maka nan munafikai kuma wa hum jahannamu bisa al masir saboda haka kushi da Allah subhanahu wataala ibada ne zaka samu lada akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dan ka taba shi ba ya damuwa amma da ka taba dinin Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam zai gura maka bacin rai ran shi ya baci amma ba ga annabi sallallahu kullun cikin yarda yake kullun cikin murmushi yake da walwala da annashawa amma da an taba dinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gudi mi zai gudi bacin rai kaga shi akwai lokacin da ake bacin rai kuma a samu lada wurin Allah subhanahu wataala amma bacin rai akan sha'anin rayuwar duniya wannan shedanci ne Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu shi yasa Allah ya bada labari game da Annabi Musa walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil mu'minin lokacin da fushi ya sauka daga lil ladina hum li rabbihim yarhabuna ko lokacin da fushi ya sabka daga annabi Musa shi kaga annabi Musa ya bi ya yi fushi ya yi fushi ne saboda mi saboda an bauta ma dan maraki lokacin da annabi Musa ya je gana da Allah yana dawowa sai iske sun samu dan maraki suna bauta innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين tsara ka yazo iske sun kama dan maraki suna bauta koma bayan Allah subhanahu sai shi ya baci yana rike da alluna a cikin su akwai rubutun hukunce hukunce addini saboda bacin rai ya saki allunan suka fadi kasa domin ran shi ya baci akan mi akan ana bautar gumaka Allah ta'ala ya kiyaye amin dan haka dai wannan hadisi ya nuna mana cewa wanda yake mai karfi almu'minul qawiyyu da kake ji ana cewa to shine wanda yafi karhin zuciyar shi ba kare wanda yake kare mutane ba ba wanda yake fara da mutum goma ba alhali kuma bai karhin zuciyar shi wannan rago ne duk wanda yafi karfin zuciyar shi to sai yafi karfin mutum goma kaga zuciya karfi gare ta sinadari ce babba to da zaran ka gama da ita shikenan ka gama da kowa in ka fi karfin ta to ka fi karfin kowa in ta fi karfin ka to kuma kai rago ne Allah ta'ala ya kiyaye amin hadisi na gaba malam ya ce wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da abinci Allah su kara tabbata a gare shi yace az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama zalunci duhu duhu duhu duhu ne ranar al-qiyama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi ɗaya daga cikin dalilan da suke haramta zalunci zalunci haramun ne kuma ya shafi dukkan nau'ukan zalunci gaba daya zalunci ne a cikin ranka ko kuma zalunci a cikin ran wani ko zalunci ne a cikin dukiya ko zalunci ne a cikin mutunci ko zalunci ne a cikin haƙƙin mumini ko haƙƙin kafiri ko fashiki duka haramun ne muna ganewa ko? dukkan sharamun ne yana kasancewa duhu duhu hawa hawa ga mutum ranar alkiyama ka zalunci mutum shine ka bige mutum ba da haƙi ba ka shi ma mutum ciwo ba da haƙi ba ka zubar da jinin shi ba da haƙi ba ko ka kashe shi ba da haƙi ba wannan zalunci Allah subhanahu wataala yayi bayanin irin wannan zalunci cikin alqur'ani wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya ce a kashe ta sai da mi eh da gaskiya kuma Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adaban azima saboda haka zalunci irin wannan baya da kyawu haramun kashe rai ba da haƙi ba وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ bai dace da mumini ya kashe mumini ba sai da kuskure mumini ba ya kashe mumini zan haka mumini ba ya zalunci ta wannan bangare ya kashe dan wanshi mai imani ko kuma cikin dukiya akwai zalunci a cikin mi dukiya ka ci ka ci dukiyar mutum ba da haƙi ba a baka ka kai bashi ka canye ko ya baka bashi ka canye ka kibiya kuma ka ce baka biya da abin da za a yi kaga zalunci ne wannan muna ganewa ko ko mutum ya ba aiki ka ki biyan shi bayan kun yarjeje ne ya da ya kare za ka biya shi kunin shi sai ka ki biya kuma ka ce ba ka ba shi da abin da za yi shi kuma ya maka aiki a ga shi ma wannan mene ne zalunci ne ko kuma ka zalunci mutum a cikin mutuncin shi ka bata mai suna ka ce mai fajiri ne ka ce mai fasiki ne ka ce mai mutunan banza ne alhali kuma ba haka bane bima wannan zalunci ne duk wanda yake wannan bai tuba ba to zai zama duhu hawa hawa ga rishi ranar alkiyama duhu bisa duhu duhu bisa duhu duhu haka kuma shi zalunci ga kowa ba ya da kyawu kamar yadda tsakaninka da bai imani bai kamata ka yi zalunci ba haka tsakaninka da kafiri in dai abin nashi ne kayan shi ne hakkin shi ne to bai kamata dan yana kafiri ka tawaye mai hakkin shi ba haka ma fasiki fasiki shine mazinaci dan bashi da makami farawo mashayi maha'inci dan yaudara dan gayanan dai fasiki ne wannan to shi ma abu in nashi ne bai kamata ka canye mai hakkin shi ba raka zalunci baya da kyawu ko kaɗan Allah subhanahu wataala cikin hadisul qudsi ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina lalle ni na haramta zalunci ga zati na kuma ka ku yi zalunci sai to kuma ga hannun cikin alqur'ani mai girma wurare da dama Allah na cewa inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah bai zalunta mutane daidai da girman kwaye zarra wani wuri inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an Allah bai zalunta mutane da komi ko yaya yake wa nadhu al-mawazin al-qist wa yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a ranar kiyama ba za a cuci mutum da komi ba ko yaya yake wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ko da ya kasance daidai da girman kwayar komayya Allah ce za mu zo da wannan kwayar komayya ne wa kafa bina hasibi Allah ya ce mun isa mu zamanto masu hisabi haka Allah ba ya cuta kowa Allah ba ya zalunta kowa shi yasa Allah ta'ala in ya halakar da kafirai sai ya ce wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yaflimun wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimuna Allah bai zalunce su ba sai dai suna zalunta kansu ne to saboda haka musulunci babu zalunci zalunci gaba daya ba ya da kyawu kuma Allah subhanahu wataala ya kame hannayenmu daga yin shi ya kame ayyukanmu daga zalunci Allah ya sa ayyukanmu su zamanto ba komai a cikinsu sai adalci labari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada a nan wurin cewa zulumatun yawmal qiyama malamai sun yi sabani game da menene ma'anan haka nan wasu malamai suka ce yana nan akan zahirin shi cewa duk wanda ya zalunci bai tuba ba bai maida ma waɗanda ya zalunta zaluncin su ba to zai kasancewa dufai ne akan shi ranar alkiyama ba zai gane hanya ranar alkiyama zai batan kai muna gane ko domin ranar alkiyama rana ce mai duhu rana ce mai duhu ba wanda zai gaggaban shi ranar alkiyama sai mai imani Allah ya ce yau matarar muminina wal muminati ya tsaye nuruhun bai na aidihim abu imani Allah ya ce ka tuna ma mutane ranar da za ka ganin muminai maza da mata haskensu na tafiya gaba gare su da kuma damarsu bushirai kuma da yau ba jannatun tajirimin tahtiya lanaru khalidi na fiya dalika huwa al-fawzul azim kaji hasken yana tafiya gaba kana gadan gabanka kuma da makka ma domin kai mai imani kana daga cikin ashabul yamin kana daga cikin ashabul maimana su kuma kafirai Allah subhanahu wataala yace yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب su ba su gani cewa suke mummune da Allah ku tsaya mu dan ummancin muku mu ga haske ku tsaya mu cin muku mu ga gaban mu ba su ganin gaban su tare da cewa tare ka rayu masallaci tare ake sallan sallan azhar la'asar magriba isha'i juma'a idi duk kiyamul layli duk tare ake yi tare ake zanna ai karatu da yake zana yi shawarwari na addinin musulunci amma shi munafiki yana yi ne saboda ba yadda za yi da akwai yadda za yi da ba a duk wannan ibadodin da shi ba yana nan tare da kuwa na komi amma haushin tsaya kuke ba shi to ranar alkiyama zai ga sakamako wannan haushin tsayar da yake yi na ku wasu ka ce haka ɗin ne haka zai kasancewa ranar alkiyama wasu kuma suka ce abinda ake ni zulumatun yawmal qiyama ana nihin wato zalunci zai zamanto tsanance tsanancen da mutum zai gamuwa da su ranar alkiyama kamar yadda Allah ya ce kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون Allah ce ka gaya musu su gaya maka wane ne wanda zai tsamo su ya kubutar da su ya tseratar da su daga duhun waje da kuma duhun ruwa wanda kuna ta roƙon Allah subhanahu wataala kuna kaskantar da kai ga Allah kuma kuna koyewa da tsoron Allah subhanahu wataala kuna cewa lalle Allah ya tseratar da mu daga wannan bala'in lalle za mu kasancewa daga cikin masu godiya Allah ce kulillahu yunjikum mina ka gaya musu Allah ne zai tseratar da ku daga gare ta wa min kulli karbi duk wani bakin ciki ma summa antum tushrikun sannan Allah ya tsamo ku daga wannan bala'i kuma ku zo kuna shirka da Allah subhanahu wataala ku kaga na abinda Allah yake inda min zulumatil barri wal bahri shine mi shada'id tsananin da ke cikin ruwa da tsananin da ke waje tare da cewa kana cikin haske yanzu mutum nawa ke cikin haske da rana amma yana nan takaicin duniya ya gama mai ko'ina yana ganin gaban shi yana ganin bayan shi yana ganin dama yana ganin hagu amma mi yana cikin damuwa yana cikin tashin hankali saboda ya taba kayan mutane ana nana neman shi ruwa a jallo ba ya kwana ba ya kwana gidan shi ba san inda yake kwana ba yana taɓoyo ana neman shi kaga cikin duhu yake saboda yana cikin wahala to irin wannan wahala ana kiranta da duhu to duk wanda ya cuci mutane ba zai zanna lafiya ba kenan ba zai kwanta lafiya ba ba zai samu kwanciyar hankali ba ba zai samu farin ciki a cikin rayuwa kullun cikin damuwa yake da abin da ya samu Allah ya tsine ma abin albarka Allah ya kiyaye wasu kuma malamai suka ce abin da ake nihi da dubbai ranar alkiyama ana nufin azaba da ukuba da Allah zai gama shi da shi ranar alkiyama Allah ya kiyaye da haka da wannan hadisi ɗaya daga cikin dalilai ne waɗanda suke nuna mana cewa wato zalunci ɗabi'a ce mara kyawu ɗabi'a ce ta mutanen banza bai kamata musulmi ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ba hadisi na gaba malam ya ce an jabirin radiyallahu anhu qal an karwa hadisi daga jabir Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zira da aminta Allah su kare tabbata gare shi ya ce ittaqu zulma ku kiyayi zalunci ku kare kanku daga yin zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah lalle zalunci dubbai ne da yawa ranar al-qiyama wannan hadisi yanzu mu karanta shi sai manzo Allah ya ce wattaqu shuhha ku kiyayi ash-shuhha tsananin rowa maqulu kudi muna ganewa ku? akwai ashuh akwai kuma albukhlu akwai ruwa akwai mako malamai sun yi sabani wurin fassara kowane ɗaya daga cikinsu wasu na ganin cewa mako ya fi ruwa tsanani muna ganewa ko kuma ya furo wa kai matuka wurin hanawa kuma haka nan ne wasu kuma suka ce a shi a shukudin shi ne dai ruwa tare da mi tare da kwarai tare da tsananin kwarai mana kana ruwa kuma kana da kwarai ka hana naka amma kana son nawa kana son na wani da jika goma aljihunka sai mai dala dari ya zo ya sai ma kowa abinci da wannan ɗarin kuma hada kai za ka cewa bari a ni na haikarihin wannan bari ni ma in sai ma kaina amma ba za ka taimaka ba amma kai ma sai a zubo ma hada kai kana ta jin daɗi yau jika goma ka ta huta to shi ake ce mami shur to da haka ba da kyawu a ɗabi'a ce mara kyawu shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya saba ba ma'ana kowa yana da wannan abin cikin zuciyar shi shi ma kowa yana ai duk mutum yana son abin shi amma me yasa yake sake shi saboda ya samu lada wurin Allah shi yasa yake mai da abin ba komi ba ba wai wayo ne ba ya da ba ba sakare ne shi ba a'a kai ne sakare da ka rike abin zaka bar shi nan duniya amma shi zai bada saboda mi ya san zai cince shi ranar lahira wani sai ta kallon ka in kana ta badawa ka ba wannan ka ba wannan da ka ji danginka wani ya shiga cikin matsala kawai sai ka je ka ji menene da an ce an kai wani likita ana neman kawai sai ka je ka bada kuɗi in ce kai ba ka tsayawa a dan bi dangi a dan tattaro kawai sai ka bada gaba daya dangi duk yanzu inda an tattaro ba wuce ka bada jika biyu yanzu ka bada jika talatin ya kenan ka kwashe ladai shi kenan kai kare da ka kwashe ladar dangi gaba daya wayi ka so da haka ba wai rishin hankali bane ba rishin wayo bane ba wauta bace a tsananin kai hankali ne da imani da Allah so kake ranar lahira ka fi kowa cikin dangin ka shi yasa kake ta gaugawa da an ce ana sa abu sai kai masa kamada to haka ake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa ita kushuha kiyaye irin wannan muguwar ruwa din tsata da kyawu wanda a ƙarshe zaka ji mutane na cewa ma mutum da kudi ya sha abin ba ya tabuwa shi kanshi yana makan shi ruwa kudi ba ka gani kaga mutum ya hito da dukiya mai yawa tana nan cike da aljihun shi amma dadi yake shi ya koma da ita bai kashe ko dala ba ba ya ba wani ba kan shi ma ba ya ba yana jin daɗi ta inda ya zanna ko wani mai kyauta in mai shayi ce ba kuwa shayi shayin shayin dala goma ko shayin dala goma sha biyar yana da ɗarmin kuɗi akwai na yan jikka jikka akwai na yan jikka biyu akwai na biyar akwai na goma aljihar jihun shi duk suna nan sa'abi da tsaye da na dala ɗari ɗari amma ba zai hidda jikka guda ɗaya ba ya ce mai shayi duk wanda za a sha ka hidda a shi ma sai an sai mashi kuma ya ji daɗi cika wani gaskiya na gode gaskiya kana da ƙoƙari a'a to wannan mako ne baya da kyau Allah bai hana maka ba bai kamata kai ka hana mu wani ba kuma bai kamata ma ka hana kanka ba muna ganewa ko amma da mutum zai hana kanshi ta ba da wato da yayi abin kwarai ka hana kanka kai ba kaso amma kai taba mutane ka kicin abu mai kyawa amma ka da mutane su ci ƴaƴanka gidanka ayi a ci a koshi matanka su ci su koshi sa sutura mai kyawu kai ka zanna haka nan wulakance ba matsala amma ba a yi ba uwa bari bai haka abin bai ba kai baka ci ba wani bai ci ba ta mai amfanin nema shi ne ma ana yin shi ne saboda mi ya amfane ka da farko ka ci ka ci da iyalinka sannan kuma ka zo ka taimaki dangi ka taimaki yan uwa bukan zama ka taimaki musulmi yan uwanka ka taimaki addinin Allah shi yasa Allah ya dauki dukiya ya baka shi yasa Allah ya baka matsayin inda zaka zanje samun kuɗi dan wannan ne ba kawai dan a dan a yi ta ajiya ba sai bayan da soka ba da labarin abin da ka tara cikin banza ke ba ni nan ban san nawa na tara ba ina can cikin ƙasa ni kuma ana nana jiwa ka gaskiya wani ya bar dukiya ina can ina cin ƙasa ƙwari na can na ta yawo a kaina wataƙila kurama ta lallabu ta zaraye ne ta kalle ni ta yi ta kalli na ta yi shiru ni kuma yana na ana ta labarin dukiyata ba wanda zai ba da labarin jin daɗi sai a ce kai gaskiya wani sai an ji sai a ce to bari dai mu yi shiru kawai kasan mutum ya rasu ba a magana shi ko ba wanda zai bude baki wani alherin ka sai da rayuwa ce wannan ko ba sai mai kuɗi da yawa ba kowa ka bar maku ka bar ruwa ba ta da kyawu Allah ta'ala ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa ya makan shi ruwa ne ba wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku talakawa ne to da ka in kun bada da ba shi kuka ba ba kanku kuka bada ku ne za ku amfana da abin gobe alkiyama ku ne abin cikin kabari zai amfane ku da ka ba waiwayo ne ake maka ba in ka dauka ka bada a ce ka ba wani ka ba wani ka sani cewa ba wata rawa kai ba Allah ta kaburge shi ya dauka ya baka ba wani karatu ka iya ba Allah ya baka dukiya ba ba wani zikiri ka ba wata ibada kawai Allah ya ga dama ya baka ne kuma ya baka don wannan jarabawa akwai mutane da yawa sun yi ka kari sun yi ka wayo ba samu ba sun yi ka dabara sun yi ka azanci sun yi ka tsarmin tunani game da samun kuɗi duk ba su samu ba kai Allah ya baka to me za ka gwada mutane inda wayo ke sa a samu wallahi ba ka samu da ƙarfi ke sa a samu da ka aske duk kowa duk an kwashe abin gaba ɗaya babu shi za ka ga Allah ya baka dukiya karkashin ka akwai masu ilimin zamani masu ilimin kasuwancin suke baka labari su gwada ma ma wani sabon kasuwanci da ake bayan Allah sai dai su gwada ma kai ka kwashe miliyoyi ka wasu da ɗaruruwa sun zai baka labari ga yadda ake samu a ƙarshe sai dai wata jika tamanin za ka zange bashi kai kuma ka kwashe miliyan tamanin ka kyale shi wannan kasuwar da ya gwada ma aka ci ribar ta baya cewa albarkacinta ga wani abu kuma kai saboda Allah bai rubuta ma canza ka samu ba nan da ya karkashin shi haka za a tsaya ba sai ya gaya ma Allah kasuwar nan gaskiya alhamdulillah wallahi da dauko ka ya gwada ma wani katon gida ce wallahi ka ga riba wannan kasuwar ce da ka gwada mani ko dala baya baka ko ya ce ma ga wata jikka ɗari nan da Allah a dan gyara gida a'a amma zai je gwada ma ko ya dauko ta sabuwar mota shiga ga ta riba ce miliyan tamanin na samu riba wallahi na sai gidaje guda biyu da wannan motsi na kuma kana nan da tsohon motanka ba yadda za ka yi domin Allah ya rubuta shi ne mai kudin kai ko mai ilimin ne haka da ilimin ne ke bada shi bai za a samu don haka kenan ba abu ne na na gwaninta ko kwarewa ba shi yasa ka samu ba kyauta ce daga Allah Allah ya baka in Allah ba kai kuma kakka yi kakka yi ruwa kakka yi mako ka dauka ka bada gwargwadon hali manzo Allah ya ce ku kiyayi wannan ilin makodin fa innahu ahlaka man kana qablakum shine ya halakar da mutanen da ke gabaninku akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi ya bajar da wannan hadisi saboda haka kenan ruwa irin wannan makodin shi ya halakar da mutanen da suke gabaninmu mana yin wannan rikewa a rike dukiya a kiba kowa shi yasa mutane suka doki makami akan su yaƙi waɗanda suka hana su da haka
Saraka kyauta badawa yana kawo zaman lafiya. Yana sa mutanen unguwa su yi ta maka addu'a. Matasan unguwa su yi ta mafata alheri. Sai ga gama suna ɗan lekowa in suna cika dare da suna liba da wanda ya zo kusan gidanka ku. Sakamakon mi, tana kyauta, tana ba uwayensu. Kuma kana damuwa da rishin zaman banza da suke babu aiki. daga suna din dare sun nan ji motsi ko gina alhaji bari su leka wani ne a ba kuwa sai su koma amma suka ji kwaramniya suka ce Allah ya sama gidan wane mutanen da haka aka yi wanzu Allah ke ba mu labari irin wannan makwanshi ya jama mutane bala'i da tashi hankali mutum da abu baya ba kowa daga shi sai gidan shi kawai baya ba uwayen matasa ‘yan mata ga su nan uwayensu sun mutu sun bar su ba su da wanda zai kula da su sun roƙa sun roƙa sun yi ‘yan muryoyi uwayensu sun yi a ba su an hana su sun lalace sun zama karuwai cikin karuwanci akwai zaman lafiya ina akwai tashin hankali akwai lalacewa akwai ɗabi'u mugaye da suke faruwa shi ma matashi haka nan sai shiga shayi-shayi ko don ya huce ita ma ta shiga wannan zinan ne saboda mai ta huce haushinta damuwa ta ishe ta da sahitin da sahi bata samu abinci ba kuma yan sana'a ma a samu wasu sana'ar da za su zanki ta kosai ko ta awara su ci da kansu ma dai ya gagara Allahu akbar dukka goma za a ba su su yi sana'a daga nan sun samu jari amma abin sai ya gagara da jikka goma na duk su haɗa komi da komi na mi na kayan awaran ko kosai ko dan wake ko wani abu sai ta gagara amma kuma gobe bai hana goben kaga wannan ya aje ta da mutane ya dauka ci ka ci ne tare na mutane wannan ka gani to ya kake so ta yi so kake ta ta rayuwa da da yunwa sai kaji an ce ya yunwa ta kashe ta
Allahu akbar
kuma da Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam makodin nan mai tsanani shine ya kawo hallakan waɗanda ke gabanin kuma zala wata riwa yake wannan ruwa ita ta dauke suka dauke makami suka yaki shi nan suka yi ta fada akai
aka yi ta kashe mutane shi kenan zaman lahiya ya dauke daga ainihin rayuwar mutane da haka kenan addinin musulunci addini ne wato na kyauta addini ne na badawa shi yasa manzo Allah ya ce salatu muhlikatun akwai dabi'u guda uku halakarwa suke yi shuffun mutawun akwai mako wanda ake mada makon da mutum yake yi mabiyayya gare shi zai halakar da mutum ranar alkiyama wa hawa muttaba'un da kuma son zuciyar da ake bi wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi da kuma burgewa duk wani mai ra'ayi da ra'ayi shi wadannan abubuwa guda uku suna halakar da mutane amma manzo Allah cikin sai zano mi ya zano da shahhum muta'un mako tsananin rowa wanda ake biye ma Allah ya kiyaye sannan ga manzo Allah na addu'a Allah ya Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan har zuwa inda manzo Allah yake cewa wal bukhli ko Allah ka kare ni daga ruwa kada ka ruwa babu alheri a cikin ta wani wuri manzo Allah yace sharru ma fi rajuli shuhun haliun mafi wato sharrin abin da ke tare da mutum shine ruwa mai tsanani duk ɗabi'ar da ke tare da kai mara kyawu to bata kai munin mako mai tsanani ba innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manuwa manu'a illa almusallin saboda haka mu kiyaye wannan muguwar dabi'a ba ta da kyawu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da gare ta Allah ya- ya kara azurta mu da dabi'a ta badawa ta baiwa ta kyauta dan koyi da annabi alaihi salatu wassalam Allah sa Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ƙara muku laya wai tambaya akwai
sanar da yawa guda uku to bismillah na farko garta da yake tambaya mutum ne ba da gemi wai yana iya zan ki shafa wani magani da zai hito mai tunda ya ga girma kuma yanzu bai ga gashin gari shi ba
ko ko ya halitta mutum ya shafa wani abu don gemu ya hito mashi ya ga ya girma sosai ya wuce shekara 20 kuma har yanzu babu alama ka gode ma Allah inda ba haske shi kake ba ka gode ma Allah masu shi ma suna nan zai- ya dame su dan daina ibada ne suka bar shi saboda addini ne ka gode ma Allah Allah zai barka ka ka ƙara morewa ba wanda zai ce maka tsoho saboda haka bai kamata ba ka yi hakuri ba wani abin gaggawa ba ne su ma waɗanda ya hito masu ba shi wani abu suka shafa ba lokaci ne tana yi wa kai Allah ya yi ka haƙo ne shi kenan ba ma ya hito maka ba shi kenan ba Allah ba zai tambaye ka wace don ba ka je gemu ba gaskiya ne saboda ba ka da shi kuma shi ya da ce ka don me za a tambaye ka Allah haka
kuma ya tambaye ka ma ya san me yasa kuma za ka bashi amsa ka ce Allah haka ka halicce ni shi kenan eh shikenan ba to bai kamata ba kakkai zazzari duk wanda yake zazzaran abu to sai ya zazzaran rabuwa da shi kuma Allah haka
kakkai gaugawa gaugawa aikin shedan ne na'am tunda bai yi to baka bar shi tana yiwa an yi to nan gaba kuma ka ji ya ishe ka ka cewa bari ka aska dama ai lokaci bai ba na- na na shafa magani ya hito sai shedan ya ra- ya raya maka wannan abu Allah ya kiyaye amin kaga kuma cikin masu sa- sauraron ku ne suna bibiyan ku tace mai gidanta yayi alkawali da ita ko ya ya sare mata yake bata kuɗi tun daga miliyan har har abin da ya sama tana kasuwanci kuma Allah ya taimake tana samun kuɗi sai har ya kai ta kai mata hajji da umara to shine yanzu kuɗin da take samu ta ga bata kai babanta ba bai yi hajji ba bai yi umara to in sai take taraddudi dan kyautata mai gidanta ko ta biya mai umara dan ta nuna mai jin daɗi abin da yake mata ko ko a ku ba ta shawara na ita kai baban tukuna kan nan daga baya ta eh namiji yawwa madalla ko ya kai baban nashi daga baya kan nan ya koma ga
eh haka ne eh tunda shi mijin nata ya je aiko eh ko bai je bai taba zuwa aikin hajji ba mijin gida ne ce mai gidan ba shi ne harfi a dana bayan daga miliyan goma abin da ya ya sama ko mai gida ne gare shi ah yana bashi daga miliyan da ya zuwa miliyan goma ah ko daga miliyan goma abin da ya sama ma yana bashi ah ya je ya juya ya samu riba to ya ji daɗi ana samun kuma ana abin nan ana kasuwancin ana samu mm, to shine yanzu mahaifin shi bai je makka ba yake da ya kai mahaifin nashi makka da ya biya mai mai gidan shi umara wani ya fi dacewa kamata ya ka kai mahaifinka gaskiya.
mai gidanka shi ya ji ai mutunan da zai baka heda miliyan goma ai ka san alhamdulillah makka ya ma mira ta kamar kano gaskiya
ko ba haka bane haka ne to shi kuma wannan tana yiwa baduwar haka kudin sun kare naka Allah kai kuma ka riga ka ka ka- ka ka raja ga mai gidanka ka ce ta yi umara shekara mai zuwa kai ma baka da komiya za a yi Allah
to ga ce nan ba laifi bane ka ware kai babanka in yi so wata shekarar ko wani lokacin kuma ka ka samu wata karuwa sai ka ce mai gida dan saboda jin dadin kyautatawa da kake bani ina so ba wai dan ba a karyan abun ba amma dan jin dadi ne na biya muku umara ku ta shekara Allah
Allah ya samu dace Amin. Wannan kuma shi ma ban sani namiji ne ko mace ba yake cewa iska ya dame yana kuma hana shi ibada. To shi ne yake tambaye shawarar ku ya ya kamata ya in ya cinci kan cikin wannan ne yanayi.
to tunda ya san ma
ya ce da ana yin ba da Ɗan ƙwarfi.
kwarai tunda ya san ya san yana ana ibada ai ya samu magani wanda bai samu magani ya bai masa ana hana shi ibada ba Eh.
a cikin hankalin shi yake. kenan duk wanda ya samu kanshi cewa yana da ciwon iska kuma iskan na hana shi ibada kaga yana yana da ma abin da zai Na'am.
yana da abin da zai fada da wannan iska din ma wani da shi bai ma san me ibada ya mamance ta saboda shi iskan ya raba shi da da Allah gaba da ya bata mai tunani matun da Allah ya sa kai kana cikin tunani cikin nan hanyoyi da waɗanda ka sani su za ka bi kai kai ayoyi irin na tsari addu'o'i irin na tsari alwalla da kuma ainihi bara addu'a wurin bayan Allah su kama ma Allah ya baka lafiya na'am su ya kamata ka yi ta yi kuma duk lokacin da kaga wannan abin ya same ka to kai maza ka dauki mataki lokacin da kaga jikinka ya sauya ya hita daga yanayin da ka saba kuma zai shiga wani yanayi to ya kamata kai maza ka nufi bayan Allah waɗanda suka san maganin waɗanda abubuwa su kama maka na'am yau ka je wurin malamai waɗanda suke rukiya su ma addoyi su gama ka da maganin nuka waɗanda za ka zaki amfani da su domin ka tsira daga wannan sharri masha Allah shi ke nan eh nan babu ko to Allah subhanahu wataala amin ya samu dace amin wani alkawari da muka cika Allah ya ba mu lada amin ya abinda makaranta yanzu mugayen dabi'u ne makaranta guda hudu muna watan Allah ta'ala ya raba mu da su amin ya Allah Allah subhanahu wataala ya nisantar da mu da gare su amin Allah ya sa kada mu zamanto muna da su a cikin rayuwar mu amin Allah subhanahu wataala ya musanya mana su da mafi kyawun halaye amin ya Allah kuma Allah ya ba mu ladar karatun da muke duniyar mu da lahirar mu amin ya Allah ya sa abinda muke karanta ya sanadiyar shigan mu gidan aljanna amin ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka.
Amin.
Allah ka ba mu damuna mai albarka.
Amin.
Allah ka ba mu cimaka mai albarka.
Amin.
Allah muna cikin fari na kwanaki ya Allah. Allah subhanahu wataala ka shayar da mu ruwa masu albarka.
amin ya Allah Allah muna bukatar ruwa ya Allah. Shukan muna bukatar ruwa, dabbobin muna bukatar ruwa ya Allah.
amin ya Allah Dajin mu yana bukatar ruwa, birnin mu na bukatar ruwa ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka. Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ya Allah.
Amin.
Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ka Amin.
shirya da matasan mu samarin su da yan matan su.
Amin.
Allah ka ba mu aiki mai albarka.
Amin.
Gajiyayyun mu Allah ka taimaka musu ya Allah.
Amin.
Talakawa mu Allah ka tsawo musu daga mawuyacin halin da suke ciki ya Allah.
amin ya Allah ‘Yan kasuwanmu suna cikin mawuyacin hali su ma Allah ka tsamu su daga ciya Allah.
Amin ya Allah.
Allah ka musu maganin waɗannan matsalolin da suke fama da su ya Allah.
Amin ya Ka ji roƙonmu ya Allah.
Amin.
Allah ka amsa mana. Marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya.
Amin.
Waɗanda suke kwanci cikin wannan asibiti da ke makwabtan masallacin nan Allah ka ba su lafiya ya Allah.
Amin ya Allah Allah.
ka tashi kafaɗin su ya Allah.
Amin ya Allah ka sa jiyan da suke ta zamanto ka fara a gare su ya Allah.
amin ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara ka ji kansu da rama ya Allah Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana hadin kai ya Allah ka kara mana san juna ya Allah Allah ka kara mana taimakon juna ya Allah tausaya mu juna ya Allah Allah ka sa mu dunkule mu zama tsintsiya mana wurin ki da ya Allah amin ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah amin Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Amin ya Allah.
waɗanda suke tada mana hankali Allah in masu shiryewa ne Allah ka shirya su ya Allah Amin ya Allah.
idan ba su shiryewa kuma Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah amin jami'an tsaron mu da yadda suke Allah ka tsare su daga halalan ƴan ta'adda da Amin, suke amin ya Allah.
don zama karkashiya da za a kulla masa Allah ka tona asirin ta ya Allah amin ya Allah Allah ka bayyana ta ya Allah amin Allah ka sa a gano ta tun gabanin ta cuta masa ya Allah amin ya Allah Allah ka ji roƙon mu Amin.
amsa mana ya Allah Amin.
Allah ka raba mu da talauci da yunwa ya Allah Amin.
Allah ka gama mu da arziki da wadata ya Allah amin ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم amin ربنا افرغ علينا صبرا آمين.
ثبت اقدامنا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين آمين.
ربنا اتنا من لدنك رحمه آمين.
وهيئ لنا من امرنا رشدا آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم آمين.
ان عذابها كان غراما آمين.
انها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين آمين.
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين amin سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين Allah saka alheri Allah ƙara lahiya